بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci don ci gaba da karatunmu na littafin قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه ومعه بحث قيم عن الاعتكاف نبب مالمي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى idan ba manta ba darasinmu na ɗaya mun tsaya mun tike daidai shafi na talatin da hudu za kuma mu tashi gaba ta bakwai inda ma ne yake adadu raka'atul qiyam sai dai kafin mu dora Allah madaukakin sarki ya sa wannan musamman littafi ɗaya ko biyu da wasu littattafai da muka faɗa a baya Allah ya sa ƴan uwa sun duba don mu amfana da juna gaba ɗaya mala yace adadu raka'atul qiyam adadin raka'o'in qiyamul layl ko tarawih ko tahajjud tahajjud yace na bakwai wa raka'atuha ihda ashara raka'a adadin raka'o'in da ake yi a sallar dare shine raka'a goma sha ɗaya wa nakhtaru Allah ya zida alaiha yace mun zaɓi cewa kada a ƙara akan sha ɗayan nan ita wa ali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam malai yace saboda koyi da manzo ko saboda biyayya ga manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa innahu lam yazid alaiha kuma annabi bai kara akan raka'a sha ɗaya ba hatta fara kan duniya har ya bar duniya fa karfi ila Aisha radiyallahu anha an salatihi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan an yi wa nana Aisha Allah ya kara mata yadda tambaya dangane da sallar annabi alaihi salatu wasallam da yake a ramadana fa qala sai ta ce ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه annabi tsira da mace Allah ya tabbata a gare shi bai kasance ba yana karawa a cikin ramadana ko wajen ramadana akan raka'a goma sha ɗaya yusalli arba'an yadda annabi yake yana yin sallah raka'a hudu fala tasal fala tasal da fala tasal da ɗaya ne fala tasal an husnihinna kada ma ka tambayi wato kinsu wa ɗulihinna da tsohonsu ثم يصلي أربعا sannan ya kuma yin wata hudun fala tasal an husnihin wa dulihin kada ka tambayi kyansu da tsawon su thumma yusalli salasan sannan sai annabi alaihi salatu wasallam ya zo yi sallah raka'a uku in ka hada ka ga 11 kenan hudu ga hudu ga uku 11 wannan ruwayar bukhari da muslim sun fitar da ita kuma a cikin littafin sa na salatu tarawih yana da kyau littafin sosai yan uwa su nema ya yi kusan ukun wannan amma dai ya yi kyau sosai da sai sharhu bin abi dawud hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyu da sha biyu duk malam ya kawo wannan hadisi matsala ta takwas walahu an yankusa minha amma zai iya ragewa ƙarawan ne ake da iskali a kai amma ragewa mutum ya yi ƙasa da shaɗa ba laifi hatta la yuktasara ala raka'atil witri faqat malam yace ko da mutum zai takaita akan raka'a wutiri ita kadai ya zo kawai misali ina yin ba da wannan misali mutum ne ya saba yin wutirin sa sai kawai ya tashi da daddare yana tashi saura minti biyar ko goma alfajir ya kullo kawai sai ya alwala yana zuwa sai ya fata ya karanta kullu wallahu yayi kafin alfajir ya kullo ya tashi shi بدليل فعله صلى الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم سوى الدليل aikinsa da kuma faɗin su tsira da amince Allah tabbata a gare shi amma fi'lu shi aikin dalilin da za a kawo daga aikin sa fa qad su'ila Aisha radiyallahu anha shine hadisin da muka wuce an tambaye na nan Aisha Allah ya kara mata yadda bi kam kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yutir da raka'a nawa annabi yake yin wutiri قالت تشي كان يوتر بأربع وثلاث annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana yin wutiri da raka'a hudu yana kuma yin wutiri da raka'a uku sannan kuma wasikin sannan kuma yana yin wutiri da raka'a shida wa salatin nan za ga ya maimaita gaskiya yadda yake kamar in ka koma can nuskar ta abu dawud domin shi ya yi ruwayar za ka kalle ta cikakkiya cewa cewa wa samanin da ya ce wa sittin sai ya ce wa samanin kuma na kamar kuskuren ɗaba'i ne ku wa samanin da kuma raka'a takwas wa ashirin wa salatin sannan kuma da raka'a goma wa salatin ya kuma maimaita da raka'a uku wasu suka ce wa ashirin wa salatin da goma da uku shine goma sha uku eh walam yakun yutiru bi an qasamin sab'in annabi alayhi salatu wasalam bai kasance yana yin wutiri da ƙasa da raka'a bakwai ba wala bi aksara min salati ashara ko sama da raka'a goma sha uku wa amma qauluhu sallallahu fa huwa al-witru haqqun amma fadin sa dai na cewa al-witru haqqun shi witri gaskiya ne fa man sha'a falyutir bi khamsin wanda ya ga dama to ya witri da guda uku wa man sha'a falyutir bi salasin wanda ya ga dama ya witrin sa da raka'a uku wa man sha'a falyutir li wahida wanda ya ga dama ya witri da wato raka'a daya kaga wannan dalilan aka hada ma guda biyu na magana da aiki wa ma qawluhu fa huwa al-witr haqqun shine ya gaya masu nan wajen magana ne saboda haka ko da annabi alaihi salatu wasallam da yi witri da raka'a daya ba ko uku ko biyar misali to an gaya ma ya gaya ma in kaga dama kai haka al-qira'atu fil qiyam yadda ake yin karatu an miƙe za a yi karatu sallar tarawih ko tahajjud na tara kenan wa amal qira'atu fi salati al-layli fi qiyam ramadan aw ghayrihi yadda annabi alayhi salatu wasallam yake karatu a salatul layli sallar dare fi qiyam ramadan a wato a tsayuwar ramadan tahajjudi ko tarawih aw ghayrihi ko waninsa falam yahudda fiha annabi sallallahu alaihi wasallam haddan annabi alayhi salatu wasallam bai iyakance wata iyaka ba la yata'addahu bi ziyadatin da za a ce ba a ƙetare ta ta hanyar ƙari da za a ce mutum ya wuce ta ya wuce wato iyakar ta hanyar ƙari a wani ƙasar ko a ce ya rage ba a zancen tafriɗi ko ifraɗi bal kanat qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam fiha bari wannan zance yadda annabi yake karatu ma a sallar dare shine taktalifu ya sassaba ne kasaran wani lokacin yayi ta gajeru wa tsulan wani lokacin kuma ya mai tsaho فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر يا أيها المزمل wani lokacin ya kasance yana karanta wato ya qara'u tarata wani lokacin ya kasance ya qara'u fi kulli rak'atin ya qara'u yana karanta a kowace raka'a kadra ya ayyuhal muzammil gurgudan ya ayyuhal muzammil wa hiya 20 aya ita kuma aya 20 wa taratan kadra 50 aya wani lokacin kuma gurgudan aya 50 wa kana yaqulu ya kasance yana cewa man salla fi lailatin bi mi'ati aya duk wanda ya salla a dare da aya 100 lam yaktab min al-ghafilin ba za a rubuta shi daga cikin rafkanannu ba wa fi hadithin akhar a wani hadithin daban kuwa bi mi'ati aya ko yayi sallar dare da aya 200 kama ali imran fa innahu yuktabu min al-qanitin za a rubuta shi daga cikin alƙaniti na masu biyayya ga Allah alƙaniti yani at-ta'i' wanda yake biyayya ga Allah al-mukhlisi na masu yin abu dan Allah wa qara'a fi lailatin wa huwa maridun as-sab'a diwal wata rana annabi alaihi salatu wasalam a wani dare ya karanta sab'a diwal shine wanda annabi yace in ka haddace su ka san ma'anar su ka zama malami to su ne nan za a gaya masu sai wata ran ba shi da lafiya ma ya karanta sama wa diwan din nan to kaga ana ga yawa ina ga yana da lafiya kenan wayya suratul baqara ya karanta suratul baqara wa ali imran da ali imran wal maida kalle su in karka kallo misali adadin ayoyin 286 ko da hudu misali a ce ma ali imran aya 200 nisa'i 186 maida 120 haka ai ta tafiya wal an'am da suratul an'am wal a'raf kuma suratul a'raf wat tauba duka wayannan annabi alaihi salatu wasallam ya karanta kuma lokacin baya jin dadi wa fi qissatin wa fi qissati salati hudhayfa bin al-yaman radiyallahu anhu a kissar sallar hudhayfa dan yaman Allah ya kara masa yadda wara annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan annabi alaihi salatu wassalam annahu qara'a fi rak'atin wahida hudayfa ya bada labari yace ai annabi ya karanta a raka'a guda sai da ya karanta suratul baqara wan nisa thumma nisa sannan ya karanta nisa'i thumma ali imran sannan ya karanta ali imran wa kana yaqra'uha mutarassilan ya kasance yana karanta ina yin karatunsa a hankali a hankali ɗaya bayan ɗaya shine mutarassilin ba haduru ba ba irin karatun babban malami kamar su bai misali za a ga annabi baya haka a karatunsa misali yadda kake jin tafsilin mai shawi ko husari haka annabi yake biya misali muke yi wannan cewa aya ɗaya bayan ɗaya ba zai zo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ba annabi baya haduru baya haduru sannan kuma baya yin wasulu wajen karatu shine mutarasilan aya ɗaya bayan ai mutamahilan a hankali a hankali shine ya fassara ma eh wa sabata bi asahi isnad ya inganta ya tabbata da mafi inganci isnadi anna umar radiyallahu an sai da umar Allah ya tsara masa yadda lamma amara ubayy bin ka'b an yusalli lin nas bi 11 rak'atan fi ramadan lokacin da ya umarci ubayy dan ka'ab da ya je wa mutane sallah ya musu limanci da raka'a goma sha ɗaya kana ubayyu radiyallahu anhu ya qara'u bil ma'in annabi alayhi salatu wasallam ya kasance yana karatu da sura ne aya ɗari ko kuma in ba ne ɗari wace ne aya ɗari hatta kana allazi khalfahu ya'tamiduna 'ala al-isi hatta da wanda suke bayansa saboda dadewa sai rika dogaro da sanduna al-isiyu shine dandana jam'i ne na al'asa min tulil kiyam saboda wato tsayuwar da take tsaho tsayuwar da take tsaho wa ma kanu yansarifuna illa fi awa'il al-fajr ba sa barin gurin sallar sai farko farkon lokacin kullowa al-fajr wato lokacin sahur sannan sai hakura kowa ya tafi gida وصح عن عمر رضي الله عنه أيضا يا إن كنت لك سيدنا عمر الله يقارى مسيدا أنه دعا القراء في رمضان يا كراو على رمومي رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية فبدينا وانا تعالى ذاك بكم رمضان يزو saboda munasaba sai a tara alarammomi a wayan musu da kai cewa ga abin da ya kamata wanda wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske za ka ga ana yin abun ala basirata amma alhamdulillah wato ajaban lihazal al'amri da zaka rika gani abun mamaki da irin wayannan lamurmuran za ga mutane da yawa yanzu sun haddace alqur'ani amma kawai ba shi da alaka da abin da ya shafi ma limancin sai ramadanin ya zo to amma ka sai na umar shi tattara Allah ramomi aka tattara su a gaya musu ga abin da ya kamata su dan kar a yi abin da ka to sai umarci asra'ahum wanda ya fi kowa sauri asra'ahum qira'atan wanda yafi kowa saurin karatu an ya qira'a 30 aya ce to kai aya 30 zaka biya wal wasada 25 aya wanda kuma bai kai wancan sauri ba matsakaicin sai ake kai kuma aya 25 zaka wal badi'a shi kuma wato jirgin nan tsara kenan wanda baya sauri eh za ga mai tafiya a hankali a hankali wani mai jinkiri 20 aya sai a ce shi kuma ya aya 20 kuma za ga cikin mutane sai kana ta zaune da Allah mumun za ka kowa da dabi'a sa wajen karatu wani zai iya jan karatu wani kuma za ka ga to ba illa ma sha Allah wa ala zalika akan haka malai yace fa in sallal qa'im li nafsihi idan mai tsayuwar dare zai salla a shi kadai akan kansa fa li dawil ma sha'a ya ja sallar yadda ya ga dama kadai karanta at-tibyan fi adabi hamalatil qur'an kaga yadda Allah ramomi suke karatun sallah sai ka je ka dauka kai ba tunda kai kadai ne ba wanda zaka matsa wa kazalika idza kana ma'ahu man yuwafiqahu haka nan idan wanda zai dace da shi akan irin wannan salaf akwai wanda akwai da cizan da na sani shi ya fi son in zai bi ka sallah sai doguwar sura kuma tsoho ne da tije ne to kaga ka samu irin wannan ya kuka tafiya amma wani ku saurayin ne ma yanzu zaka ja kulu wallahi ya ce ka matsa fa kullama adala fa huwa afdal bi yadda ya jata da tsaho to shi yafi illa annahu la yubalik fil idalati to sai dai cewa fa annabi alaihi salatu wasalam baya kaiwa mutuka wajen tsawaitawa hatta yuhyi al-laila kullahu har ya raye dare gaba daya gaba ɗaya dare illa nadira in ba wani lokaci kaɗan ba shine nadira wato da wahala kenan ittiba'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam alqa'i saboda koyi da annabi alaihi salatu wasallam da yake cewa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin koyarwa shiryawa ita ce shiryawa annabi alaihi salatu wasallam wa amma idan salla imaman amma idan yana salla a matsayin liman shine limamin mutane fa alaihi an yuqila bima la yashqu ala man wara'ahu wajibi ne to ana umartarsa da ya tsawaita sallah bi ma la yashqu ta yadda ba zai tsananta ba alaman wara'ahu ga wanda suke bayan sa li qauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi idza qama ahadukum lin-nasi idan ɗayan ku zai wa mutane limanci fa yukhaffif salata to ya ya sauƙaƙa sallah kaga sauƙaƙa wannan wai ya ake sauƙaƙa mudhammatan za a biya bayan wannan koko ne a'a shi ne mala ibn qayyim yake faɗa a cikin zadul ma'ad yake cewa an mutum yana so ya gane wannan sosai ya koma aikin annabi alaihi salatu wasalam to kaga yadda annabi ya sallar ita ce sauƙaƙawa ba yadda mutane suke so ba yawwa duk da cewa ba laifi bane in liman yayi la'akari da yanayin mutanensa amma dai in ana so a gane ya sauƙaƙa take shine yadda annabi ya kasa sallah domin shi ya fassara aikin maganarsa da kansa fa inna fihi mustabira domin a cikin mutane akwai yara kanana wal kabira da manya fa fihi mud'if kuma a cikin akwai rawanana wal marid wani mara lafiya ne amma saboda yana son lallai sai ya je liman ya je ya yi jam'i sai ya fito wadal hajati akwai masu basir ma abota bukata masu wani abu ko ba ba basir ba wani an ce mai yanzu da minti 25 zai karɓi kuɗi to wallahi fa sallarsa rabi da rabi za a yi ala gafarta mala farai kuwa wa idza qama wahdahu falyutil salatahu ma sha'a idan zai yi sallar sa shi kadai to ya tsawaita sallar sa yadda ya gaba ba shikenan na goma waqatul qiyam wani lokaci ake so ake so a tsaya din a tsayawar wato sallar daren waqatul salatil layli min ba'di salatil isha'i ila al-fajr lokacin sallar dare kuwa tun daga bayan isha ne har zuwa billowar al-fajr لقوله صلى الله عليه وسلم saboda faɗa annabi alaihi salatu wasalam inna allaha zadakum salatan Allah ya dada muku wata sallah wa hiya alwitr ita ce witri idan ake cewa sunna ce muakkada ba wai kawai ne zai ce to ya dada mana ta koma shi da kenan a'a sunna ce muakkada ana nufin sunna ce mai karfi fasalluha baina salatil isha'i ila salatil fajr urka sallata ta tsakanin sallar isha'i zuwa alfujir wato daga sallar isha'i zuwa alfujir na sha ɗaya wa salatu fi akhirin laili afdalu liman tayassara lahu zalika sallah a ƙarshen daren ku shi yafi falala ga wanda ya samu ikon yin haka wanda ya samu sauki wajen gudanar da haka li qauli sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi alaihi salatu wasallam man khafa Allah ya kuma min akhirin laili wanda yake jin tsoron ba zai miƙe ba a ƙarshen dare ya tashi ya sal wutirinsa falyutir awwalahu to farkon dare bayan sallar isha'i kawai yake tashi ya sallar wutiransa wa man a wanda yake kwadayin an ya koba akhirahu ya miƙe ƙarshen dare falyutir akhiral layli to ya wutiransa a ƙarshen dare fa inna salata akhiral layli mashhuda domin sallah ƙarshen dare tana ba da shaida akan mutum rana alkiyama wa zalika afdal yinta a ƙarshen daren kuma shi yafi na sha biyu وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة إذا الأمر يكيكم tsakanin yin sallah farkon dare tare a cikin jam'i ko baina salati akhiril layli munfaridan ko kuma wato tsakanin yin sallah ƙarshen dare mutum shi kadai mutum ne yazo yana kokonto gashi da yanzu a sallar daren da za a yi yanzu a farkon dare bayan isha'i za a yi wuce a cikin jam'i shi kuma ya fito ya yi wuce don ƙarshen dare to amma kuma shi kadai zai yi to idan abin ya zama yawan mutum yawan mutum kai komo ya rasa wanne zai zaba to shine annabi alaihi salatu wasalam yake gaya masa ga wanda yake fasalatu ma al jama'ati afdal dan za ga wani a sallar tahajjudi ko tarawih ana zuwa da an zo karshe wai ya ga ya dannade da duma sai ya tafi to wai shi da daddare karshen dare ne shine annabi to ya gaya ma yi bin jami'in gaba ɗaya shi ya bu falala alladhi sallau wannan abin da aka gaya ma wannan shi ya bu falala li'annahu wato yuhsabu lahu qiyamu lailatin tamma domin za a lissafa mashi a matsayin yayi sallar dare cikakkiya kama ta kaddama fil faqrati rabi'a kamar yadda wato ya gabata a faqara sakin layi na hudu can marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce duk wanda yayi sallah tare da liban hatta yan sarifa har yayi sallama mun biya wannan jiya saboda haka za a ba shi ladan jam'i ladan sallar da cikakkiya to kaga bai kamata shi ne abin da ake faɗa idan mutum ya bo liman sallah sai tashi karshen daren zai ci gaba da sallar sa wukiri ne ba zai nemi ta ba kawai wa ala zalika jara amalu sahabati fi ahdi umar radiyallahu anhu akan haka aikin sahabbai ya gudana zamanin sayyidina umar فقال عبد الرحمن بن عبد القاري عبد الرحمن بن عبد القاري يكي خرجت مع عمر بن الخطاب ليله fi ramadana ila masjid wata rana mun fita tare da sayyidina Umar a wani dare fi ramadana a cikin ramadana ila masjid sai muka tafi masallaci fa idan nasu auza'u sai muka ga mutane a karkashi mutafarriquna a rarrabi yusalli rajulun nafsi zaga wani a cikin masallacin shi kadai ya ta miƙe yana sallar shi kadai wa yusalli rajulun fa yusalli bi salati ra'a wani kuma ne zo yana sallar sai ya samu mutum biyu ko uku su bi shi a baya faƙala sai ce wallahi ji sai na umar na rantsi da Allah inni la arani ko ina ganin law jama'atu haula'i ala qari'in wahidi da zan tattara wayannan subuli man daya alaran ma guda ɗaya da alaran momi ne kowa ya zo yana yi yana tasa sallar la kana amsan da shi yafi sun ma'azama sannan sai kulla niyya wato ya shiga cikin yin haka fa jama'ahum ala ubay bin ka'ab kawai ya tattara sai ce daga yau limamu ku shine ubayyu dan ka'ab radiyallahu anhu kale yace summa qaratu ma'ahu laylatan ukhra sannan wani dare daban na kuma fitowa sai sayyid sai sayyidina umar injiwa abdurrahman bin abdul qari din yace wannasu yusalluna bi salati qari'ihim mutane suna sallah a bayan wato da sallar alaramman فقال عمر سي عمر يتي نعمة نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه ما دللا da wannan bid'a bid'a wace literal meaning ake magana ko technical meaning shine malayan suka ce ana magana akan wato ba istilahiyya ba eh bid'a wanda za a ce wanda annabi yake mana hadatha fi amrina hada ma laysa minhu ba ita ba ana magana akan wato literal meaning akan aluga ake magana farar abu farar abu wannan yake magana ai ta wannan matsalar abin da ya shafi wato sallar dare ai suna ce ta annabi alaihi salatu wasalam amma kuma gaba ɗaya yanzu ba a yin ta to sai annabi alaihi salatu wasalam sai na umar ya dawo ya ce ya tuna wa mutane da ya kamata a yi ta to shine yake cewa ma dalla da wannan bid'a ba wai kirkirarren abu ba abin da aka dade ba a yi kamar wancan ne da annabi ya ce man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah au kama qala kaga ai ba shi ne shi ya fara yin sadaka amma an dade ba yi sadaka ba da yazo yanzu ya ƙara wato ta so ta sai annabi yake wanda ya sunnanta wata sunna kyakkyawa to irin wannan ne wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun amma wanda suke bacci su miƙi su sallah sun fi wanda suke yin ta bacci bacci ba abin nabi wanda zai zo ya bacci bayan isha'i ya miƙe ya sallar dare ya fi wanda bayan isha'insa bai yi bacci ya yi sallar daren kawai ya fi shi falala yuridu akhiral layli yana nufin karshen dare wa kana an-nas yaqumuna awwalahu mutane sun kasance suna kiyamul layli farkon daren wa qala zaid bin wahab sai zaid dan wahab yace kana abdullahi yusalli shahru ramadan fa yansarifu bi layli yace abdullahi wato ya kasance abdullahi dan mas'ud kenan don in bukari yace abdullahi ya shiru to ai ke nufi ibnu mas'ud in yace hasan ya shiru yana nufin hasan al-basri yana yin sallah a wata ramadana fa yansarifu bi layli sai juya ya tafi da daddare shine fa yansarifu bi layli shine malam tan a kansa yaje ya ga ma yake cewa ok na gani to sai malam yake alkaifiyatul lati tusalli biha salatul layl kaifiyar da ake sallar dare da ita yaya ake yin ta to na sha uku shine kuntu fassaltul qawla fi zalika fi salati tarawih shine magana da nake so ne cewa ya rarrabe maganganu ya rarrabe maganganu akan haka akan sallar tarawih a shafi na 101 zuwa na 115 wannan littafin ya kamata yan uwa a neme shi ya yi wannan sau uku dai amma dai kam malam ya numfasa sosai akan sallar tarawih ina shi ma na malam albanin ne fa ara an ulakhisa zalika huna malam yace sai nake ganin in takaice ma ma talkisi samari ma talkisin wannan abun anan taisiran dan in sauƙaƙa ma ala taisiran alal qari dan sauƙaƙa wa mai karatu wa tafsiran da tunatarwa al kayfiyatul ula malam yace kayfiya ta farko ثلاثة عشر ركعة النبي عليه الصلاة والسلام ينهي صلى ركعة قوم شاء أكو يفتتحها بركعتين ينا بودي تد ركعة بيو خفيفتين سوقاتا وهما على الأرجح سنة العشاء البعدية ونن سوقاتا سلول دي يكي بودي وارد سوء كرا سنة العشاء البعدية يكتي مثالي أدوى كان تفاتيها دقل هو الله دبين كودة, كودة مكبتين هكا aw raka'atani makhsusatani ko kuma wasu raka'o'i ne guda biyu ke bantattu yaftatihu bihima salatul layli wanda yake bude sallar daren sa dasu kama ta kaddama kamar yadda ya gabata sun mai salli raka'ataini tawilataini jiddan sannan sai annabi alaihi salatu wasallam ya zo yi raka'a guda biyu dogwaye matuka sun mai salli raka'ataini dunahuma sannan sai ya zo wasu raka'o'in guda biyu wanda ba su kai su ba shine in an yi raka'a misali na yi aya ɗari ɗari sai a da a tamanin tamanin yanzu sun mai salli raka a taini dunan latini kabla huma sannan sai ƙarin wata raka a biyun da bata kai duka wa'annan hudun ba wataƙila a wannan rakawoyin sai a yi ayoyi sittin sittin sun mai salli raka a taini dunan huma sannan a kuma yin wasu biyun da ba su kai wa'ancan ukun ba gaba ɗaya ko shidan a wataƙila a yi arba'in arba'in ko hamsin hamsin sun mai salli raka a taini dunan huma sannan kuma yin rakawoyin da ba su kai su ba sun mai yutiru bi raka'a sannan sai ya yi wutiri da raka a ɗaya kafin kan lissafa sha uku kenan amma wanda sunnatul aisha al-ba'diyya sha ɗaya kenan in ban da ita asaniya kaifiya ta biyu yusalli talata ashara raka'a mutum zai zo ya salla raka'a goma sha uku eh amma min ha samaniyatan daga cikin su za ya raka'a takwas yusallimu baina kulli raka'atayn kowace raka'a biyu za ya mata sallama thumma yutiru bi khamsin sannan kuma su ga wata kaifiyar kuma zai zo ya wutiri da raka'a biyar la yajlisu ba zai zauna ba wala yusallimu kuma ba zai sallama ba illa fil khamisa sai a raka'a karfi ta biyar sun ba zama kuma duk fatiha da sura duka sai kaifiya ta uku asalisa ta uku ihda ashara raka'a raka'a goma sha ɗaya yusallimu baina kulli raka'ataini kowace raka'a zai sallama tsakanin kowace raka'a biyu wa yutiru bi wahida ihda ashara raka'a raka'a goma sha ɗaya yusallimu baina kulli raka'atayn zai salla tsakanin wato kowace raka'a biyu wa yito bi wahida sannan kuma ya wuturi da guda ɗaya ka sallama shi da ke haka arabi'a kaifiya ta hudu idan ashara raka'a raka'a goma sha ɗaya yusalli minha arba'an bi taslimatin wahida zai raka'a hudu da sallama ɗaya ثم أربعا كذلك كما يهدو لسلما أي فاتحة لسورة فاتحة لسورة بازما eh in ka je masallacin da ba sani ba za a yi kai ma subhanallah shi sa kuskure ne ma mutum ya yi irin wannan sallah a masallacin da ba fahimta ba na taba yin irin wannan a masallacin alaramma irin raka uku ma ni nayi eh na dauka dai sun sa abun ina ganin ayi unguwar masu karatu ke farkon tarewa ta da yi wannan ya zama abun me yake cewa topic of discussion na ce to a laifi na ne dan ba kara to wannan shine ba a yi gaskiya sai gurin da aka karantar da suka san da haka in ba haka ba a yi hakuri a wuri kawai eh to sai yake thumma salatan sannan sai kuma ya zo ya raka uku kaga sha ɗaya ke wa hal kana yajlisu baina kulli rak'atayn min al-arba'i was salat shin annabi ya kasance yana zama tsakanin kowace wato tsakanin kowace raka'a biyu daga wannan muhudin ko uku lam najid jawaban shafiyan fi zalik mal albani yace ba mu sami amsa wadda take mai warkarwa akan haka ba lakin al julusa fi salati la yusra sai dai zama a rakoyin guda uku bai halatta ba ba a shar'anta haka ba misali mutum ya yi ta da kaifiya irin ta magariba a mai guda uku bai halatta ba alhamisa na biyar yusalli ihda ashara raka'a yayi sallah raka'a goma sha wato daya minha thamani raka'atin daga cikin su sai yayi sallah raka'a takwas la yaqadu fiha illa bi thamina wannan a takwas din kuma in aka fara sallah fa ala gafata malam ba zama sai an yi ta takwas din da liman bai ba shi baya wannan eh kwarai kuwa gaba ɗaya zai ta yi ba ta ba zama sai a ta takwas din ya ta shahadu wa yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta takwas din sai ta hiya sannan wa annabi salati sun mai komi ya miƙe wala yusallim ba kuma zai yi sallama ba fa sun mai yutur bi raka'a sannan zai yi wutiri da raka'a ɗaya sun mai yusallim sannan ya sallama fa hadi tis'un kaga tara kenan sun mai yusalli raka'ataini sai kuma biyu bayan ta kuma wa huwa jalisin yana zaune sha ɗaya kenan kun ji wata kaifiya ta biyar الثالثة تشدة يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة منها تو ذي ركعة ترى يصلي تسع ركعات منها wato tis'a raka'atin zai raka'a tara minha sittun daga cikin su akwai guda shida da la yaqa'udu bi illa fi sadisati minha ba zai zauna ba sai ya raka'a shida sun mai tashahadu sannan ya tahiyya wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa annabi salati summa ila sannan kuma zai ta ci gaba ba zai tsaya ba sai ya je karshe ma zikira fil kayfiyati sabiqa yayi irin yadda muka ambata a wannan kayfiyar ta biyar irin ta bi ta biyar din nan da muka faɗa hadihi hiya al kayfiyatu allati sabatat an nabi sallallahu alaihi wasallam nassan anhu wannan sune wato kayfiyoyin yanayin da ya tabbata daga annabi alaihi salatu wasallam nassi ne daga gare shi cewa ana yi wa yumkinu an yuzada alaiha anwa'an ukhra eh zai iya yiwa kuma a ƙara a ƙaro wani nau'in daban banda wayannan kai biyoyin da muka gani bi an yankusa min kulli nau'in minha ma sha'a min rak'at na cewa a takaita maimakon a ƙara a takaita daga kowanne nau'i daga cikin ta yadda ya ga dama mutum ya takaita min rak'at na daga rak'o'i misali mai kwa ce sai an yi raka'a shida za a zauna ya hudu ya zauna ɗaya kaga ya takaita hatta ya kasira ala raka'atin wahida ko kuma ya rage adadin gaba daya malam yace har zai iya takaita akan raka'a daya ma amalan saboda mai aiki da bi qaulihil mutaqaddim da fadin annabi alaihi salatu wassalam da ya gabata da annabi yace fa man sha'a falyutir bi khamsin wanda ya ga dama ya wutiri da raka'a biyar man sha'a falyutir bi salasin wanda ya ga dama ya wutiri da uku man sha'a falyutir bi wahida wanda ya ga dama ya da guda daya fa hadhihi khamsu wa salas wannan guda biyar din da guda uku da muka yi magana in sha sallaha bi qu'udin wahid mutum ya ga dawa zai yi sallace su ne da zama daya ba zama sai guda daya wa taslimatin wahidatin da kuma sallama daya kama fi sifati thaniya kama yadda yazo a sifa ta biyu da muka karanto wa in sha sallama min kulli rak'atayn in kuma ya ga dawa zai yi sallama a kowace raka'a biyu kama fi sifati thalitha kama yadda muka kawo a sifa ta uku wa gairiha da wannan ta huwa al-afdal wanda shi yafi wa amma salatul khamsi was salat amma sallah raka'a biyar da kuma uku bi qu'udin baina kulli raka'atayn na cewa a zauna a kowace raka'a biyu bidun taslim ba tare da sallama ba falam najruhu sabitan anhu sallallahu alaihi wasallam yace wannan dai ba mu samu ya tabbata daga annabi alaihi salatu wasallam wal aslu al jawaz asali shine dai kawai ya halatta lakin sai dai lamma kana nabi sallallahu alaihi wasallam qadna anil inkari bi salat cewa lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya yi hali a yi wutiri da raka'a uku wa allala zalika bi qawlihi ya bada dalilin haka da fadin sa shine ya kawo illar haka da fadin sa shi illa dai ta larabci ba ta Hausa ba yace wala tushabbihu bi salati al-maghrib kada ku kwatanta sallar wutirin ku da sallar magriba fa hina idhin la budda liman sallal witra salatan min wato min al-khuruj an hadhihi al-mushabaha mala yake to a nan lokacin kwala budda ba makawa liman sallal witra ga wanda zai yi sallar wutiri salatan da raka uku min al khuruj an hadhihi al mushabaha ya fita daga wannan kamanceceniya wa zalika yakunu bi wajhaini ana fita daga wannan kamanceceniya ko ta hanya biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki shine at taslimu bayna shafa'i wal watr mutum yayi sallama tsakanin shafa'i da wutiri misali in ya raka'a biyu ya sallama kamar dai da iyayenmu da kakanni suke ba sai fa da wutudu in ya biyu ya sallama wa huwa al-aqwa sai ne miƙe ɗaya ya sallama wa huwa al-aqwa wal afdal wannan shi yafi ƙarfi kuma yafi falala wal akhar ɗaya magana kuma Allah ya kauda baina shafa'i wal watri kada ya zauna tsakanin shafa'i da wutudu raka'a uku duka gaba ɗayan su ba a so ya yi ta da kamanceceniya da magaruba ne kawai bala yake wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk sai mu hada darasi na uku insha Allah ta'ala